fada a cikin munin aikin nasu an sauka musu da da'o ne daga sama kuma kowannan al'umman ma akan sauka musu da da'unin su da yawa sababin abin da suke aikatawa ne yake jawowa ake saukar da annobar idan da bayi za su zauna su tsarkake sai zama sun tsira daga dukkan wani wata annoba wa ma asaba kun min musibatin bi ma kasabat yadikum wa ya'fu an kasir su gaba ɗaya dai ɗa'unin ya zama azaba gare su bi lafil ummatul muhammadiyyati amma mu ko da an sauka mana da ɗa'unin ko da an sauka mana da annobar ko da mu muka jawo amma kuma mu a ƙarshe sai ya zama rahama gare mu fa innahu rahmatul lahum dan rahama ne mu gare mu man mata bihi wanda duk ya mutu a cikin annoba a wafi zamani ko lokacin da ake annoba kana shahida matsayinsa matsayin wanda ya shahada shine al-mad'unu mad'unu da ake fada mad'un wato wani allazi ma tafi da'uni ba wai abin suka ba ba ana nufin wai abin suka ba a wanda ya mutu a cikin annoba wanda ya mutu a cikin annoba to mina sama aka sauka musu ko da ba'in annobar daga sama bi ma kanu yafsukuna da sababan kangarewar da suka yi ai bi sababin fisbin wato madin masdariya ce shi yasa fasiru ya fassara da masdari da sababin kangarewar su ai khurujihim an da'ati ai fitar su daga bin Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka minhum fi sa'atin sab'una alfa mutum dubu sab'in suka mutu daga cikin banu Isra'ila a sa'a daya au aqallu ko kasa da haka ko wanda suka mutu ba su karasa dubu sab'in ba amma dai dewa sun mutu a cikin su to Allah kare mu Allah ya ba mu ikon bin hakikanin bin Allah ya ba wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala وإذ استسقى فكر بإنه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الله تعالى وبنجي تبارك وتعالى واذكر كأنبت إذ استسقى lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa ai dalabar su kuya liƙaumihi ya nemi shayarwa ga mutanensa wa kad adi shufitihi alhali sun yi kishirwa a wajen da suka yi ɗimuwa sun yi kishirwa a gurin da suka yi ɗimuwa faƙulna muka ce da shi alƙa'ilu Allahu mai faɗa masa hakan Allah ne ya faɗa masa ala lisani Jibrila a harshen mala'ika jibril au gairihi ko harshen waninsa muka ce da su muka ce da annabi Musa in rubi asakal hajara daga sandan nan naka wadda yake an ce kanat bin asil jannati tana daga itacen aljanna duluha tsawonta kamu goma a tsawon annabi musa kama haka haka malaman tafsiri sukan faɗa amma wasu malaman da yawa suka ce a'a abin da ya fi kyau a ɗauki tsawon sandan nasa kamar tsawon sandan da galibi akan ɗauka galibi mutum yakan rike sandan da bata kai tsawonsa ba ne ko wakana lahashu batani an ce tana da ɓangarori biyu suna haskakawa gare shi a duhu watu zillanihi fil hari su ne masa inuwa kuma idan ana zafi ta kasance tana koro masa dabbobi dabbobin da yake kiwo sai ta ringa kare su in wata a ciki za ta zauta sai sandan nan ta koro ta tana kore koraye daga dabbobin nasa ka daga sandan nan naka ka doki dutse wa huwa allazi fara bisaurihi shine tufafin da ya gudu da shine dutsen da ya gudu da tufafinsa hafifun dutse ne sassauka murabba'u murabba'i karasin rajuli kamar kan mutum ruhamu wato dutse ne mai tauri mai tauri aukar zanu koko mai taushi wato ya gudu tufafin nasa ne hina ramauhu bil udurati lokacin da mutanensa suka jefe shi da udura ita ce kumbarar lunsaye banu isra'ila sun kasance ba sa kula da yayi al'aura annabi musa ya nufi ya wanka ya ɗora tufafinsa bisa wannan dutsen sai dutsen ya gudu da wannan tufafin annabi musa ya fito daga ruwa yana cewa sau bi hajaru sau bi hajaru ba ni tufafi na kai dutse ba ni tufafi na kai dutse banu isra'ila suka yi duba ga al'aura annabi musa ba su gan shi kamar yadda suke zato ba sai zama ba shi da udura shine ubangiji yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa barahu allah mimma qalu wa kana inda allahi wajiha wa hadha hajaru wannan dutsen huwa wal asamin shu'aibi akwai masu cewa ya karbe shi ne daga annabi shu'aibu tare da sandan nan akwai wanda suka ce kuma dutsen kirarihi bihi ya dauke shi ne daga sanda ya gudu da tufafinsa da ya tsaya ya dau tufafin nasa shine Allah ya ce masa to ka dau dutsen nan ka ringa tafiya da shi an ce tsawonsa kamar kamu guda fadinsa ma kamu guda yana da bangarori hudu kowata jiha kowane bangare akwai ido guda uku ya kasance yana dukansa da sandan nan yayin da yake neman sha da ruwa sai idanu ruwa goma sha biyu su fito daga gare shi a ƙidayar jama'un banu isra'ila wannan sandan daga aljanna take ta fito ne tare da annabi adam iddati ashiya tare da wasu abubuwan da yawa wanda sai dai alil ujuri maliki ya tsara su da ya ce لموسى من الآس النبات المكرم وأوراق تين واليمين بمكة وهتف سليمان النبي المعظم wa adamu annabi adam unzilal a'udu an sarkar da itacen da ake turaren wuta tare da shi daga aljanna wal asali musa hakanan sandan annabi musa min al'as daga icen as annabatul mukarramu sirri wanda yake abin girmamawa wa aura kuɗinin hakanan ganyen ɓaure walamin bi makatin hakanan kuma hajarul aswadu hajarul aswad wa hatimu sulaimana sai kuma hatimin annabi sulaimana annabiyul mu'azzamu annabi abin girmamawa san fara rabahu annabi musa sai ya doke shi wato far ta famfajarat an yaɗa ne da ita bisa mahazufi bisa haddin fadin ibn malik a alfiya walfawu kattu zafi ma'ama a dafat walwawu izla lafsa hawa yan faradat ya tafi amilin muzalin kadbaki ma'amuluhu daf'an liwahami nuttuki irin wannan shine malaman usulul fiqh suke cewa dilalatul iqtira'i magana ta zamo ba za ta ci gaba sai an kaddara cewa akwai mahazufi dilalatul iqtira'i kenan a wajen malaman usulul fiqh kan fajarar min husna ta ashira ta ainihin sai idanun ruwa goma sha biyu ta budo daga wannan dutsen in shakka ta tsago wasala ta kwararar da ruwa bi adadin asibadi idayar kabilun banu isra'ila kada alima kullu nasin mashrabahu kowane mutane kowace kabila daga cikin banu isra'ila sun san inda za su sha ruwa abin da yasa aka sa adadin haka don kada ya zama su zo suna turereniya a wajen shan ruwa shi yasa aka yi musu har goma sha biyu yadda ya zama kowace kabila ga nasu sun san mauri a shurbihin gurin da za su sha ruwa fala yushiru kuhun fihi gairuhum wani su ba zai tarayya da su ba a wajen shan ruwansu wa kulna lahu muka ce da su kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah wala tasu filari mufsidin kada ku yi yawo bayan ƙasa kuna masu banna halin mu'akkidatu li amiliha mufsidina din hali ne mai karfafawa ga amilinta min asiya da kasar musallasati afsada daga asiya ya asani kama rariya kama babin rariya وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا to يعتدون wa iz qultum tunayin da kuka ce ya Musa ya annabi Musa lan nasbira ala da'amin wahidin wai ku ba za ku iya hakuri bisa nau'i ɗaya na abinci ba ai nau'in min wahidin nau'i na abinci guda ɗaya wal man wasalwa shine wannan mannun darba da taranjabin da ake saukan musu fadu lana rabbaka kuka ce kuna so ya annabi Musa ya roƙa ma ya roƙa muku ubangiji aka ce wannan duk al'ummu sun yi tarayya a cikin haka idan wata al'umma suna da wata bukata wajen Allah ba sa iya roƙon Allah su da kansu dole sai dai su je wajen annabin su ya roƙa musu Allah mu al'umma muhammadiyya mu ne Allah ya yi mana izinin cewa koyaushe mai roƙo ya amsa mana shi yasa da mun je gaban annabi da mun je gaban annabi mu ne da kan muka roƙa duk Allah subhanahu wata'ala sai ya amsa mana wai za sa laka ibadi anni fa inni qarib jibu da wata da'i to wannan da al'umman da suka gabata ba su samu haka ba sai dai al'umma ta je gaban annabin su roƙa mana kaza roƙa mana kaza yasa za mu ji kama anan sun ce roƙa musu nan gaba kaɗan kuma za a ji cewa eh, wato eh, wa- fa- wa- wa- wa- sun roƙe annabi musa ya roƙa musu allah ya nuna musu waye ya kisan kai a cikinsu to duk dai haka abin yake tafiya shi yasa yana cikin hususiya al'umma muhammadiyya cewa aka ce eh, iza sa laka ibadi a nifai ne kare jibra wata dayi iza da ani Ah, ya- muna ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana shay'an ya fitar mana wani abu min matun bitularu daga abin da ƙasa take tsirarwa min baƙaliha daga mabunkura ƙasanta waƙi tsa'iya da abin da yake masu yaɗo a ciki kamar kabewa kamar kulubutu wa fomiha da fominta wasu sun fassara da cewa hindatu ake nufi alkama amma da yawa daga malamai sun ce a fassara wannan fomin da cewa ana nufin tafannuwa ya fi kyau saboda me ai alkama tana daga mafi daukakar abinci kuma tafannuwa ta fi dacewa da sauran abubuwan da aka faɗa a nan Ah, wa adas ya da adas ɗinta wakenta wa basaliha da albasarta qala lahum musa sai annabi musa ya ce da su atatabduna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu kwa nemi a baku abin da shine koma baya a hassu abin da yake koma baya a maimakon abin da yake yafi ashrafu abin da yake yafi daukaka ai a ta huzunahu badalahu yanzu kwa riki koma baya a maimakon madaukaki wal hamzatu lil lil inkari hamzar ta tastabdiluna ta istifhami ce inkari babau an yarji'u duk da shawarar nan da annabi musa ya ba su na cewa ya kamata su janye wannan bukata tasu amma banu isra'ila suka ki su komo fada allah ta'ala annabi musa roƙi allah faƙala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ihbidu misra fada musu sauka gari daga garura wannan misra din misra ana nufin gari ba muayyani ba shi yasa ya zama wani kira shi yasa aka sarrafa idan da misra ce mu'ayyana sai a ce misra kawai kamar na suratu yusufa wa wa qalat khulu misra insha Allahu aminina wannan da yake ana nufin misra mu'ayyana fa inna lakum ma sa'al abinda kuce kuna nema minan nabati daga abban nan da ƙasa ke tsirarwa to za a baku warubat alaihim zillatu an sanya kaskanci gare su azul wal hawan kaskanci da wulakanci ga su banu isra'ila ta zamo talizumce su irin yanda wato dirhami wanda yake an kera yake lizumta surar da aka kera shi kudi sai a gaina nan yadda dai aka yi shi duk suɗewarsa da yana nan ɗauke da wannan surar yadda aka yi shi wal maskanatu da talauci asarul fakari gurbin talauci mina sukuni a wato daga sukuni ne aka ruko wannan wal khizi da wulakanci fa ya lazimatu lahum wa in kanu aganiya wannan aba ce wadda take ta lazimce su ko da mawadata ne ko da suna mawadata lizuma dirhamil marrubi lisakati kamar yanda kuɗi wanda yake abin kerawa yake lizumtar yanda aka kera shi Eh, yanda kuɗi wanda yake abin kerawa yake lizumtar yanda aka kera shi wa ba'u wato wannan a cike akwai isti'ara sai dai isti'arar a iya gudanar da iri daban-daban a iya gudanar da isti'ara ah, tamsiliya a iya kuma gudanar da isti'ara wadda take makaniya a wajen kamar yadda a iya gudanar da isti'ara tasarihiya tasarihiya wadda yake ba ba makaniya ba ya danganta ga yadda aka ɗauki wajen da ya- amma kowace daga isti'arorin nan a iya gudanarwa a wajen kamar yadda za a gani a littattafan balaga wa ba'u bi garabin min Allah sun dawo da fishi daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya nufi musu azaba ya yi fushi da aikin zalika wannan saba musu da wulakancin nan da talauci da kuma dawowarsu da fushi bi annahum da sababin cewa su kanu yakfuruna sun kasance suna bitulcewa bi ayatin lahi da ayoyi na Allah irin mu'jizozin da Allah ya bayyana a hannun annabi Musa allati ta biha Musa wa Isa haka nan ma wadda annabawan da suke bayan su suka zo da ita kamar mu'jizozin da annabi Isa ya zo da su wa Muhammadu ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yaqtuluna nabiyina da kuma cewa su sukan kashe annabawan Allah ka zakariya kama annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya bi ghairil haqqi ba da gaskiya ba ai zulmin bisa zalunci zalika wannan abin da ke samun banu isra'ila bima asau da sababin saban Allah da suka yi ne wa kanu ya atadu su kan sun kasance mutane ne masu ketare iyaka ya tajawuzun alhadda fil ma'asi suna ƙetare iyaka a wajen saban Allah wa karrarahu littakidi mufassirin qan ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita wannan dan ƙara ƙarfafawa dan ƙarfafa magana cewa banu Isra'ila sun kai inda suka kai wajen keta umarnin Allah subhanahu wata'ala ba sa ɗaukar umarnin Allah a matsayin komai kuma wannan ko da yake ana magana akan banu Isra'ila kamar yadda koyaushe ake faɗa aya ce wadda yake ta jage zarta akan wanda suke musulmi su ma aka same su sun dauki irin wannan salo na banu isra'ila ya zama ba su damu ba su keta a alfarmar allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama sun dawo da fushin daga allah subhanahu wa ta'ala zai ta yi su din ma a sa musu wani nau'i na kaskanci kamar yadda yanzu muke gani a gare mu a yanzu musulmi sun zamo gaba daya a duniya su ne koma baya su ne aka fi renawa fiye da kowa kowa abinda wani zai ya sha musulmi yana yi yanzu nan za a yi masa ca aka me ya kawo haka keta alfarma Allah da muke idan da zamu dawo mai riko da alfarma Allah mu san girman Allah mu san shari'ar Allah subhanahu wataala da ya bamu ita ce daukakan mu ita ce girman mu sai girman mu da matsayin mu a rayuwa ya dawo gare mu ya zama sauran al'ummu sai dai su shayin mu amma ba mu zamo mu ne ake juyawa yanda aka ga dama ba ba wanda ake juyawa a yau yanda aka aka ga dama irin musulmi amma ba kowa ya jawo ba musulmin ne suka jawo wa kansu su dawo su ga alfarma umarnin Allah su dawo su yi riko da abin da Allah ya kawo musu sai su samu ɗaukaka sai su samu girma lakadan zanna ilaikum kitaban fihi zikirku ai wannan littafi da muka sauka muku ɗaukaka ku gaba ɗaya na ciki da za ku in kuka yi riko da ita in kuka yi riko da littafin nan kuka yi riko da shari'a da ya zo muku da ita sai zama kun samu ɗaukaka duniya da lahira إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون innal ladzina amanu hakika wannan da suka bada gaskiya wannan ayar ta zo ne don ta nuna mana matsayin qur'ani game da dukkan jama'u cewa ko da an ji qur'ani yana zargin wata jama'a bisa wani abu nasu to ba wai yana zargin su a matsayin su na jama'a ba yana zargin su akan wannan abin da suke tafiya a kansa shi yasa kowa daga ko ina mutum yake in ya riko da gaskiya sai qur'ani ya cira masa tuta amma daga duk inda mutum yake kuma idan ya zamo ya yi riko da wani gaskiya sai ya zamo ya zamo kaskantacce shi yasa ɗaukaka ɗaukaka bawa a rayuwa da abin da ya tafi da rayuwarsa a kai ne abin da bawa ya tafi da rayuwarsa a kai gwargwadon haka daukakarsa take hakika wa'annan da yake sun ba da gaskiya bil anbiya'in da annabawa min qablu da suka gabata wato tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ina misalin su kamar bahira bahira wanda asalin sa ba yahude ne ya ba da gaskiya da addinin su kuma ya karanta littattafan su ya ga sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamo yana ta kokari ina ma Allah ya ga hada shi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nufin zai ga annabi tun sannan ma ba a bayyana annabtarsa ba tun sannan annabtarsa ba ta bayyana ba ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam da sufofin da ya gani a attaura ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kamar shi ya samu lada ninki biyu domin yanda za a faɗa nan gaba a suratul kasasi cewa ulaika yutawna ajrahum marratayn aini bima sabaru za a ba su ladan su abin ninkawa saboda juriyar da suka yi bisa ba da gaskiya da annabin su na farko da kuma juriyar da suka yi bisa karban musulunci dan mutum yana kan abu yana ganin daukaka ce gare shi a zo a ture shi a ce sai ya dawo wannan ba kasafai zuciya take saurin karba haka ba zuciya sai ta nuna cewa a kai abin da kake ka ai daidai ne ka kyale musu abin su to wanda di yayi hakuri ya yi rinjaye bisa zuciya zuciyarsa ya karbi gaskiyar da ta zo masa sai ya zamo kenan ladan sayaninka ko abi zarrul gifari radiyallahu ta'ala anhu ko waraka ibn nawfalin da salmanul farisi da wanda yake shi da Allah ya nufi zai imani sai aka tsawaita rayuwarsa an ce ya rayu a duniya wajen shekaru 250 yana yawon neman annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe Allah ya hada shi da annabi ya zama ya yi matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ana faɗa cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ce salman minna ahlal bait da mutanen makka da mutanen madina suna jayayya a kansa mutanen makka suna nasu ne tunda dai ai shi ma zuwa yayin da suka zo mutanen madina suna cewa nasu ne don zuwa aka yi aka ta same su da shi sai manzo Allah ya raba rigima yace Salman minna ahlal bait ko kusum sa'idata da wani su daga wanda yake ya ba da gaskiya da Annabi Isa kuma ya zama sun ci gaba da dorewa bisa wannan ba da gaskiyar tasu ba su musanya komai ba har Allah ya kawo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da gaskiya da shi amma duk wani wanda yake ya bada gaskiya da annabi isa ya zama ya riski zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada gaskiya da shi to wannan kafiri ne abin dawamarwa a wuta dan da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama an shafe duk wata shari'a dole sai dai a bi shari'arsa wa nasuhu li shar'i gairihi wa qa'a hataman azallallahu man lahum mana yanda mai jawharatu tauhid ya fada wanda yake sun bada gaskiya da annabawan da suka gabata wallazina hadu da masu cewa su yahudawa ne sun tuba sun koma ga Allah hada yana nufin komawa inna hudna ilaika mun mun koma zuwa gare ka to wannan sara da wanda suke a nasara masu cewa su suna bin annabi isa ne wa sabina da kuma wanda yake sun bar addinin su an ce da ifatu min yahudi jama'a ce daga yahudawa awin nasara ko ko jama'a ne daga cikin nasara su sabi'awa wasu suka ce gaba daya a su sabi'awa su ne masu da'awa cewa suna kan ainihin addinin annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wanda mafi yawan su an fi samun su a sham garin harra harran na sham da can a nan ne matattarar sabi'awa mana mana minhum billahi wanda ya imani daga cikin su da Allah wa yawmil lahira ya imani da ranar lahira fi zaman nabi na a zamanin annabin mu sallallahu alaihi wa sallama wa amila salihan ya tsaya aiki aiki kyakkyawa bi shari'atihi da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falahumu ajruhum to ladan su ya tabbata gare su ai sawabu amalin ladan aikin su ya tabbata gare su inda rabbihim a wajen ubangiji Allah ba zai tozarta aikin su ba duk wanda yake ya tsaya aiki kyakkyawa ai Allah subhanahu wataala bayan da za a iya tozarta masa wannan aikin kyakkyawa wallazina yamassakuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nuri'u ajral muslihina wala khawfun alaihim ba tsoro gare su a lahira wala hum yazanuna su kuma za su yi bakin ciki ba ruya fi ramiri amana wa amila lafzu man an lura da lafazin man a lamirin amana da aka kawo shi mufradi haka na lamirin amila aka kawo shi mufradi da an dubi da ma'anar man sai a ce amanu wa amilu man amanu billahi wal yawmil akhir wa amilu salihan amma saboda an dubi lafazin ne lafazin man koyaushe mufradi ne amma ma'anar ta jami wa fi ma ba'dahu ma'anaha an lura da ma'anar man a cikin abin da ya zo bayan nan da aka ce falahu mu ba a ce falahu ba eh, kamar nan wajen eh, nan gaba a cikin surar nan akwai inda za a kawo man din ya zamo a dubi lafazin nata kusan gaba daya kamar a wajen ayoyin riba kaga anan aka ce da farko sai da aka kawo falahu ajur ya zamo an dubi ma'anar ma'anan wajen waskur wa iza hazna وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Mm.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون tuna wakacin ku tuna wakacin da muka rike alkawaranku a hadakun alkawarin da aka yi gare ku bil amali bima fit taurati da cewa lalle ku tsaya ku dage da aiki da abin da ke cikin attaura wa qad rafa'ana fawqakum dura alhali mun daga dutse burbushin ku aljabala dutse ikitta la'anahu min asalihi mun tumbuko shi daga asalinsa alaikum aka daga akan ku yanda nan gaba zai zo a cikin suratul arafi wa izna taqanal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin waskuru ma fihi khudhu ma atainakum muka ce da ku wato ah, ku rike abinda muka baku na daga at-taura biquwwatin da matukar karfi ku rike shi kyam kyam bijiddin wasihadi da matukar kokari da kokari a cikinsa wa hasulu zalika hasilun wannan annan Allah ta'ala cewa bangiji tabaraka ta'ala lamma ata Musa taurata yayin da ya baiwa annabi Musa a taura ya ya umarce su da su sujada dan godiya ga Allah sai suka ce su abin da ke cikin attaura ya musu tsauri ba za su karba ba suka ce ba za su yi sujada ba ai su suna ganin ba ni'ima ba ce tsanantawa ce a ce musu sai sun yi kaza sai sun bar kaza ai kamar an matsa musu ne shi bawa in ya tunani takalifi na Allah ni'ima ce babba gare shi don a bai shi ba takalifin meye matsayin wannan ai an mai da shi kamar dabba an mai da shi kamar dabba dabba ita ce ba takalifi a kanta amma shi mai hankali ai cewa yi bari a hankin- a haƙƙin mai hankali ya kamata ya gane gata ne babba ake masa a gata ne babba ake masa cewa i ko bari duk gata ne ake masa shi yasa ai hasibul insanu an yi turaka suda mutum a zatansa za a bashi sasakai a ba kyale shi sasakai shine an masa rashin gata to sai ubangiji ya daga dutsen duru barbishin kawunan su ya zamo kamar girgije gwargwadon tsawon su wa kana alaka da rahim dutsen ko ya zama daidai yawan su iyaka su ya rufe iyaka su ya rufe su amma bayan su bai rufe ko ina ba sannan ne suka yi sujada amma sujada tasu ba su yi ta cikakkiya ba don su nuna taurin kansu ga dutse zai faɗo musu amma tare da haka sujada da suka ƙi yin ta cikakkiya sai suka yi a ɓarin goshinsu na hagu sai zama wannan haka suke yi har yau sannan da aka ɗauke dutsen daga gare su a bau sai suka dawo ga kin nasu cewa su dai ba za su yi aiki da attaura ba ba za su yi biyayya ba waskuru ma fi ku ringa tuna abin da yake cikin attaurar bil amali bihi ta fuskar yin aiki da shi yin aiki da shi shine tuna abin da yake cikin sa kamar yadda mu ma qur'anin da aka bamu ai karanta qur'ani na hakika shine yin aiki da abin da yake cikin qur'ani wanda duk yake ya zama rayuwarsa yana tafi da ita ne bisa tsarin qur'ani to wannan ai shine mai karatun qur'ani na hakika amma ba wanda zai karanta qur'anin Allah ya ce kaza Allah ya ce ba kaza amma ya sa kafa ya shure ba ko ya fi kowa daɗin murya a wajen karatun Qur'anin wannan ba kar- ba karatun Qur'ani yake ba hakika irin sa ne a cikin sa ake faɗa ko hadisi ya zo rubba qari lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anhu da yawa mai karatun Qur'ani alhali Qur'anin la'antar sa yake Qur'anin la'antar sa yake tunda me baya aiki da shi baya hana shi baya ba- baya umarninsa ku tuna abin da yake cikin salallakun tattakon ko dai ku da sababin haka tsayawa aikin da abin da ke cikin attaura kwa kare kanku daga wuta awil ma'asiya ko dan ku- ko dai ku kwa bar saban Allah ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين sannan kuka ba da baya a orarku kuka ba da baya min ba da zalikal misaqi an da'ati bayan wannan alkawarin da aka rika gare ku kuka ba da baya daga yin biyayya ga sha riga alkawari gare ku mai karfi amma tare da haka kuka dawo ga saba wannan alkawarin falaula farullahi alaikum in ba dan baiwar Allah ba gare ku wa rahmatu da rahamarsa lakum da ya gare ku bit tawbati da nufin ku da tuba aw tahiril azabi ko ko jinkirin azaba la kuntu min al khasirin da kun zamo daga wanda suke ta halakaku da sai ya zama kun halaka duniya da lahira wala qad قد alimtum علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين wala kad alimtum wallahi hakika kun san wa'annan wato lamun na laqad lamul qasami ne kuma sai aka sa kad sai yasa wato an kawo maganan ne kusan bisa usulubi inkari tunda an yi takidin sa da abu biyu masu karfafawa ga lamul qasami ga kuma kad lalle kan kun san wa'annan da suka shishige a cikin ku tajawazul hadda wanda suka ketare iyaka fis- minkum daga cikinku fissabti na cikin yin su ranar asabar asalin sabtu yankewa kenan ah, wato yankewa abinda yasa aka sa wa ranar asabar ranar sabtu saboda an fara halittar duniya da dukkan halitta ma ranar lahadi zuwa juma'a sai zamo an gama sai zamo ranar ai- ranar asabar ba abin da aka yi kenan na cikin halittar duniya sai zamo kamar rana ne da aikin halittar duniya ya yanki sai zamo su yahudawa suka ɗauki wannan rana asali dukkan al'ummu allah ya ce su riki juma'a ne a matsayin rana da za su ringa girmamawa amma su yahudawa da aka ce su riki juma'a sai suka ce su gara asaba ba a ran nan ba ne ya zamo ba a yi komai ba wai a ran nan su a ɗaukan su wai allah a yi hutawa yi yau nasara kuma da aka ce su ɗauki juma'a su kuma sai suka ɗau lahadi a maimakon su ɗau a- as- a juma'a mu ko allah subhanahu wa ta'ala a cikin rahamarsa sai ya mana gamda katar ga ɗaukar ranar da ita ce a ban nufi shi yasa ranar juma'a nan ya zamo ta fi ɗaukaka daga dukkan rane ko aka faɗi farla-farla daban-daban a cikinta yadda za a ga wato jalaluddin suyudi ya yi littafi musamman akan hasa isi yaumil juma'ati keɓance-keɓancen ranar juma'a yana cikin keɓance wato keɓance-keɓancen sai dai ya ambaci har guda ɗari da ɗaya abubba daban-daban da allah ya keɓanci ranar juma'a da su waƙad na hainahum anhu hakika mun hane su daga yin sun wato sai da samaki da yin wato farauta kifi a ranar asabar din waƙad na hainahum anhu hakika mun hane su daga yin su din a ranar asabar wahum ahlu ailata su ne mutanen aila wanda za a faɗi kissar su nan gaba a suratul arafi was'alhum anil qaryati allati kanat hariratal bahri iz ya'aduna fi sabti istatihim sitanuhum yawma sabtihim shura ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah subhanahu wa ta'ala dan a gwada su sai aka ce kakkui kome rana asabar kakkui su rana asabar shikenan sai zamo ran juma'a ba sa ganin kifi da yawa ranar lahadi ba kifi amma ran asabar sai kifi ya zo a fangalar ruwan ya ta yawo akai ya ta yawo akai ya ta yawo gashi kamar ka sa hannu ka kama amma da ranar ah, asabar ta wuce sai ba wannan ya za a yi ne shikenan sai suka ce ai dabara za a yi in an tashi kawai in kifin ya shigo a datse ba zai samu komawa ba ran ran lahadi ba sai a kama ba ran lahadi ba sai a kama ba ai ba a yi sun ba ranar eh, ranar asabar din suka yi wannan wasu a ciki suka ce kakku yi haka dan in kun yi haka ai kama kun kama ne wannan yake nuna mana cewa ashe ruko a cikin sababin abu kamar aikata abin ne kaga so tsare kifin nan da suka yi ba kama shi suka yi ba amma dai da yake in sun tsare shin ai ba zai komo ba kaga kamar an kama shi ruko ne da sababin kama shin sai zama aka lissafa musu a matsayin kamar kama kifin ashe ruko a cikin sababin abu yakan zamo kenan ai hukunci da kamar cewa ma an aikata abin to ya to haka dai aka aka jarrabe su shine ce hasilu hasilun wannan kissa ana 70 alfan cewa mutum dubu 70 min qaumi dauda daga mutanen annabi dauda suna wani gari da ake kiranta aila nan ga mashigin ruwan akaba suna cikin ni'ima sai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su ya haramta musu yin sun kifi ranar asabar baƙiyar juma'a ya halatta musu yin su ragowar sati ragowar kwanuka na na sati banda dai ran asabar idan ranar asabar ta zo sai su ga kifi ya yawa a kan fuskar ruwa a ragowar kwanukan kuwa ba za su samu komai ba inda ake faɗa can istatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra wa yawma la yasbituna la tatihim sannan iblis sai ya koya musu wata dabara da za su yi farautar da kamun kifin da ita sai ya ce da su abinda za ku yi kwaifan galoli hanyoyi na ruwa haulal bahari daura da kogin nan naku idan kifin ya zo ya sauka a cikin fangalan nan ku toshe masa hanyar da zai biya koma cikin kogi in ya so kashe gari ba sai ku kama ba sai suka kasu gida uku mutum dubu goma sha biyu a cikin dubu saba'in dinnan sun ka aikata yadda iblis ya ba su shawara su yi suka kama kifi ran litinin suka ci daga kifin nan aka mai da su burai suka zauna kwana uku labiya kudu wa labiya sharabu ba sa ci ba sa sha sannan suka mutu bayan nan amma abinda ake samu a yanzu na daga birai ba wai 'ya'yansu ba ne bal halkun a harbar wannan damin tun asali an yi su biran ne wasu suka ce an shafe samarin su kira da tambirai tsofaffin su kuma aka juyar da su suka koma alhinzirai wasu suka ce a wayanda aka shafe su suka koma alhinzir din su ne ahlul ma'idati mutanen annabi isa da suka roƙi annabi isa a saukan musu da abinci wasu kungiya kuma a ciki suka ce kada a yi suka sanya shinge tsakaninsu da masu aikatawa bikulubihim a wasu kuma su basu fito fili sun faɗi ba daidai ba ne da baki amma a zuciyarsu suna ganin ba daidai ba ne amma ba su bijira raba gare su wai zala da fatu minhum lima ta izo na kauma lillahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadidan qalu ma'azratan ma'azratan larabi wanda daidai ya fito fili ya faɗa da bakinsa cewa abin da aka yi ba daidai ba ne to wannan ya tsira haka nan ma wanda bai hanin da bakinsa ba amma ya hani a zuci a bisa zancen da yake shine abin dogara da shi to wannan daga nan ayar aka riƙi wato cewa ashe ruko da hiyalu haramun ne kenan sai zamo haramun ne daga nan kuma aka rike asalin nan babba daga cikin asalai wanda ake kira saddu zara'i toshe kafa toshe kafa zuwa duk abin da yake ba daidai ba so da yawa mutum sai abu wanda a zahirinsa daidai ne amma yana son ya samu dama ne ga ya aikata abin da yake ba daidai ba Eh, to irin wannan shi ma sai zabo an yi hani daga gare shi illa iyaka tsakanin malamai akwai bambanci wajen riko da asalin nan masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu ta fi kowace masaba karfafa riko da wannan asalin na saddu zara'i As- ah, saddu zara'i asali ne babba a masabar imam malik ba wajen ma da suka fi amfani da shi irin babin ciniki ko babin ibadu Ah, duk inda yake ciniki ta yi ya bayu zuwa abin da yake haramun sai su ce wannan cinikin haramun ne wanda ta yi a wasu masabobin ya zamo ya halatta akwai matsaloli fiye da dubu da malikawa suka yi hukunci da haramci a cikinsu wanda sauran masabobi ba su yi hukunci da haramcin a cikinsu ba yana daga irin wannan kamar cinikin ina da makamantansu to haka nan ma kuma a babin ibada malikawa sun yi riko kwarai da asalin saddu zara'i shi yasa sababan da yawa da za a ga an samu wasu nasoshi da cewa ana son aikatawa amma malikawa su ce gwamma a bari don kada tsayawa aikatawar ya zayi zuwa kuma wata banna kamar misali cewa duk asuba duk sallar asuba ta ran juma'a ana sa a karanta sura alif lam mim tanzilu a sajdatu a raka'a ta farko da halatai alal insani a raka'a ta biyu kaga malikawa suka ce karahiya ne ma yin haka saboda me saboda tsayawa karanta sun tayi ya bayu zuwa wata banna shi yasa koyaushe a kaucewa banna ya bi ja- ya fi jawo amfani saddu zara'i muqaddamun eh, saddu eh, eh, saddu zara'i muqaddamun ala ko saddul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi fa huzma nukila to faƙulna lahum sai muka ce da su kunu kira da tanku koma burrai wannan amri a nan ya zo ne don takawi ne amri a nan ya zo ne don takawi ne ba wai an umarce su ba a'a an mai da su burra ko kuma a ce na tasiri ne ma a iya cewa na tasiri ne zamar da su burrai an zamar da su burrai khasi'ina kuna abeban kaskantawa mub'adina abeban nisantawa fakanuha shi amri yakan fita daga asalin ma'ana ma'anarsa wadda ita ce wujubi zuwa wasu ma'anonin har guda 28 yadda za a ga jalaluddin suyudi ya lissafa su dukkaninsu a cikin littafinsa ko kwabus sadi wanda shawab ladan fardo ya kawo kamar ma'anoni guda goma sha uku ko sha hudu a ciki a alfiyatul usuli amma ma'anonin sun faka sun kai wajen 28 fakanuha sai ko suka koma biran wahala ko suka mutu kuma ba da salasati ayyami bayan kwanuka uku faja'alnaha فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين muka sanya wannan azabar da muka saukar da banu isra'ila ai tilkal uqubata wannan azabar nakala ta zama isnach mani ata min irtikabi misli ma amilu wadda za ta hana wani daga ya ce zai aikata irin abin da suka aikata an musu wannan azabar ne don ya zamo wanda suke baya su shiga taitayinsu su san cewa in ana keta alfarmar allah ba mamaki allah ya saukarwa da bawa azaba kuma ta yi mutum yana keta alfarma Allah a kyale shi a zahiri surarsa suran mutum amma kuma a zuciyarsa an mai da shi kamar bir ko an mai da shi kamar wata dabba a zahiri zaka gan shi mutum amma kuma a baɗininsa an kitse shi ya koma wata dabba sai ya zama tunaninsa kamar tunanin wannan dabba ko ayyukansa irin wan aikin wannan dabba ga mutum gashi mutum ne amma kuma ba kunya ba kunya don me an mai da shi wata dabban ne an mai da shi kamar kare ne kare kaga shi ba ruwansa da kunya eh, ko eh, dan dan dan akuya ba ruwansa da kunya a gaban kowa sai ya ce zai kome zai sai ya ce zai kome to me kawo haka saba wa umarnin Allah idan mutum ya dawo ya riko da umarnin Allah shikenan sai a bashi da zuciya ta mutum da hankali irin na mutum wanda wannan shine babban daukaka ga- ga bawa idan ko ya ce shi zai ringa keta umarnin Allah ba kakkautawa ba mamaki ya zamo an kisfe shin a boye Ah, wa mau'izata ya zamo kuma gargadi lil muttaqina ga masu tsoron Allah wato lima baina dai haka al'umman da suke a wakacin wa ma halfa da wanda za su zo daga baya ailil ummi latifi zamani ha wa bada haka al'umman da suke a wannan zamanin da kuma wanda suka zo daga baya wa mau'izata gargadi kuma lil muttaqina ga masu tsoron Allah usubi zikiri an keɓance su da ambato li annahumul muntafi'una biha nan su ne wanda in an gargade su gargadin zai musu amfani sai ya zakaru man ya hasha wa zakkar fa inna zikira tanfa'ul mu'minina bihi lafi gairihim sabanin wani su wanda yake shi Allah bai nufe shi ya zama mu'mini ba ko mai tsoron Allah ai ba da za a yi duk gargadin da aka yi masa ya amfana wa izqala muslim قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة Mm.
قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Ah, wa- waskur ka tuna izkala musa wakacin da annabi musa ya ce liƙaumihi ga mutanensa waƙar kutila lahum katilu alhali an kashe wani abin kashewa a cikinsu la yadura qatiluhu ba a san wane ne ya kashe shi ba wasu aluhu banu isra'ila suka tambayi annabi musa suka roƙi annabi musa an yadu wallaha ya roƙa musu allah an yi bayyanahu ya bayyana musu ya bayyana mai kisan nan lahum gare su fada sai annabi musa ya roƙi allah inda dai aka faɗa a baya su ba su da izinin su roƙa kai tsaye sai sun koma ga annabinsu sai wa- ya ce da su inna allaha hakika ubangiji ya murku yana umarta ku an tasbahu bakara ku yanka saniya da aka ce bakaratu ba wai sai lalle ta namiji ba Na- sa namiji ma bak- ba sai lalle ta mace ba namiji ma bakaratu ne mace ma bakaratu ne sai yasa in ana nufin mace lalle sai dai a ce bakaratun unsa ko kuma ana son namiji kawai sai dai a ce bakaratun zakaru Ah, shi yasa sunan jinsi ne jam'i wanda ake bambancewa tsakanin mufradinsa da jam'in da ta a mufradin galibi ta an fi sawa a mufradin kamar tamratu da tamuru Ku- um, amma ak- an samu wani lafazin a larabci kam'u da kam'atu kam'u guda daya tsirin guda daya kam'atu ko da yawa to hakika bangiji yana marta ku da yanka sa kalu banu isra'ila suka ce da annabi musa a tattai zuna huzuwa mu da muka tambaye ka muna son kai mana bayani waye ya yi kisan kai sai kuma a ce mu yanka sa me ya haɗa yanka sa da bayanin wanda ya yi kisan kai ka rike mu abin yin izgili da- da su mahzu'an bina abin yin izgili da mu has tujibu na bi su zalik inda zaka ba mu amsa da irin wannan magana da ka faɗa kala sai annabi Musa ya ce da su a'udhu billahi ina neman Allah ya kiyaye ni min an akuna min aljahilina daga in zamo daga wawaye almustahzi'ina sune masu izgili daga nan aka rika cewa ashe yawan izgili ko wasa yana sa bawa ya koma wawa ya- eh, sai ya zama wa- ya koma wawa falan ma alimu annahu azama ko azmu yayin da suka san cewa lalle wannan umarnin yanke ne an dora musu ne cewa lalle su yanka sannan ta fuskar yanka san ne za a bayyana musu wanda ya yi kisan kan wato wannan dan hikimomi da yawa ne kai tsaye ba a faɗa musu waye ya yi kisan kan ba a- aka bi ta wannan hanyar dan a nuna musu abu ba da yawa kamar cewa Allah yana raya matattu kaga a ciki daman za a faɗa a ƙarshe ka zalika yuhiyillahul mauta a dan kuma a nuna musu aya ya zama wata mu'jiza ce babba ga annabi Musa kuma yanda za a ji a cikin hikayar shi ainin mai- a sannan ya zamo ya samu sakamako kyakkyawa saboda tsananin biyayyarsa ga mahaifiyarsa to duk wannan yana cikin hikimomin da aka dawo aka ce sai sun yanka sa ne ta fuskar yanka san za a gano waye ya kisan kai in ba da haka ba da kai tsaye sai a faɗa musu wane ne ya kisan kan ko su wane ne suka yi kisan kan kalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر Mm.
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون qalu banu isra'ila suka ce da annabi musa udu lana rabbaka to abin da muke so ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana na mahi ya bayyana mana shekarunta sanda ake so mu yanka kamar ɗan shekara nawa wannan daga zurfafawa su ne da tun a farko da aka ce kawai ku yanka sa sun kawo sa matsakaici sun yanka shi kenan sun huta amma sai suka tsananta su Allah ya tsananta musu inda duk aka yi umarni da mutulaki an aka kawo wanda yake matsakaici a ba wannan babin ai shi kenan sai a ce an zo da abu ba sai an kawo wani muayyani ba tunda umarnin ya zo ne gare su mutlaki cewa bakarata an kawo shi mutlaki ne shi yasa duk wanda suka yanka sai zamo ya wadata in dai wanda za a yi kiransa sa ne amma su sai suka tsaya dai leke cewa sai an ayyana musu dan shekara nawa kala annabi Musa ya ce da su innahu Allah ya kulu yana faɗa muku innaha sanda ake nema ku yanka bakaratun sa ne la falirun ba wanda yake tsoho ba wala bikir ba kuma yaro ba ba mai kankanta shekaru ba awanu matsakaici ne bai na zalik tsakanin tsufa da kuruciya a bai na zalikar maskuri minas sinin tsakanin abin nan da aka ambata na daga shekaru fafalu ma tumarun ku aikata abin da aka umarce ku da shi min zarhiha daga yanka san ku yanka san amma a maimakon su ji iyaka wannan su ɗauko yadda aka faɗa musu kawai su samu matsakaicin sa wanda ba tsoho ba ba yaro ba su yanka sai suka za a cewa to ai su sai sun ji wata kama ma ake bukata wata kama ma ake bukata kalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين kalu suka ce da shi yadu lana rabaka ka roƙa mana ubangijin ka yi bayyana na ma launuha ya bayyana mana ya kamata ya kamata take wannan san da ake bukatar mu yanka wani irin kama ce da shi wala annabi musa ya ce da su innahu hakika ubangiji ya kulu yana faɗa muku innaha sanda ake bukatar ku yanka bakartun safra sa ne wanda yake mai fatsi-fatsi faƙirin launuha kamar ya kai matuƙa a fatsi-fatsi ba baka ba ba ja ba ba fara ba a'a wadda yake ta ta yi fatsi-fatsi fatsi-fatsin ya kai inda ya kai tasurun nazirina tana faranta ran masu kallanta san wanda duk ya dubi san zai san lalle ya ga sa ya ga abin da ake kira sa da husni ha da sababin kyan wannan san aitu ujubuhum za ta kayatar da su a maimakon su haƙura ma dai iyaka nan sai suka sake nuna taurin kansu da zurfafawarsu kalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون kalu tulana rabbaka banu isra'ila suka ce da annabi musa mu dai har yanzu abin da muke so dai ka sake komawa ka roƙa mana ubangiji yi bayyana na mahiya yi mana cikakken bayani a game da sannan da ake bukatar mu yanka a sa'imatu am amilatu ana bukatar mu yanka wadda ba ta aiki sanda ba a aiki da shi ko ko wanda ake aiki da shi Ah, wannan ake nema miyanka innal baqara haqiqa nau'in shanu ai jinsahu jinsin shanu alman'uta bima zikira wanda aka sabanta shi da abin da aka faɗa a baya ta shabaha alaina mu ya rikitar da mu mun kasa gane wanne ake nufi a ciki lika sanatihi dan yawansa falam na hatadi ilal maqsuda mun kasa gane wanne ake nufi wayanna insha Allah la mutado sannan ne kuma suka kawo magana mai dama ita ce faɗin insha Allah bawa cewa inda ya sa insha Allah a cikin maganar sai ya zama kuma ya sa da niyya kyakkyawa cewa yana bukatar Allah ya bashi iko ko ya ganar da shi to sai Allah ya bashi iko ko ya ganar da shi da shi yasa ya zama fadin insha Allah yana daga adabu salihina ladubban bayan Allah managarta aka dora annabi ma akan yin wannan aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah a hakika mu in dai Allah ya so ai za mu gane wadda aka faɗa za mu gane in dai an ƙara mana bayanin Allah da za mu gane wacce ake nufi za mu gano za mu shirya ilaiha zuwa gare ta wakil hadisi ya zo a hadisi laulam yasta sunu in ba dan sun kawo insha Allah din nan ba lama buyyinat lahum da ba a bayyana musu san da za su yanka ba ahiral abadi har abada har abada da sai su ta tambaya ana ba su amsa amma su kasa gane wacce za su yanka qala قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala an to annabi Musa yace innahu haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala ya kulu yana faɗa muku innaha sanda ake bukata ku yanka bakaratun sani la zalulu ba wanda yake an hore shi da yin aiki ba gairu muzallalatin bil amali ba wanda yake ta saba da aiki ba balle har ya zama an hore ta da yin aikin tusiru larra tana motsa ƙasa tuqallibuha da za a ce tana juya ƙasa li zira'ati dan noma wato wal jumlatu jumlatu tusiru larra din sifatu zalulu sifa zalulu ne dahilatun fil nafi shi yasa ta shiga a cikin korewa ba da- ba sanin san da yake an hore shi da motsa ƙasa ake bukatar ku yanka ba wala taskil harsa ba kuma san da ke bar ruwa ba ga noma al'adar muhayyata lizira'ati kasar da yake an yi tanadinta ga noma ba san da ake ban ruwa da shi a irin wannan gonar bane ake bukata ku ku yanka musallamatu san da ake bukata ku yanka sa ne wanda yake ya kubuta min al'urbi daga baki dan aibobi wa asaril amali da gurabun aiki lashi ya tafi ha ba wani kama na daban a ciki gaira launiha in ba kamata ba fa zaba hukalu a sannan ne fa banu isra'ila suka ce ala na ji'ita bil haqqi yanzu ne ka faɗa mana magana wadda take a fili na dakata bil bayani tammi yanzu ne ka faɗi magana cikakkiya faɗa labuha suka nemi wannan dabbar wannan san hoja duha suka samu sannan inda fatal bari bi ummi wajen saurayin da yake mai cikakken biyayya ga uwarsa a fashta rauha suka siye ta bi mal'i maski ha zahara cikin fatar ta a zinare wa hasilu zalika hasilun wannan cewa shi uban saurayin nan da aka ambata mutum ne na kirki daga cikin banu isra'ila mutuwa ta zo masa yana da wata saniya ta haifi ya mace ya ɗauki wannan yadda aka haifa fiji ratin ya sanya ta a cikin wani surkuki yawa uwar yaron nan wasiya ya ba- ta ba shi wannan saniyar ya- ya- yayin da ya girma sai uban ya mutu sannan yaron nan da ya tashi ya girma sai ya zama yana zuwa ya itace yana sai da itacen da ya ya kasa kudin gida uku kala nafsihi kashi ɗaya daga cikin ukun shi ke amfani da su ɗaya kashin kuma ya ba uwarsa ɗaya kashin kuma ya sadaka da shi kuma yaron nan da ya girma sai ya zamo daransa kasawa yake gida uku yana bacci kashi ɗaya yawa uwarsa hidima sulus kashi ɗaya ya tashi kuma don min allah ɗaya kashin yayin da yaron nan ya girma sai uwarsa ta ce da shi ka tafi surkuki kaza akwai wata saniya a wajen ubanka ne ya ban ma ya min wasiya idan ka yi girma idan ka girma in baka wannan saniyar kai mata magiya da ubangijin annabi ibrahim badadin allah da annabi isaka da annabi yaquba hakika in kai mata magiyan nan za ta zo tana mai biyayya gare ka sai yaron nan saurayin nan ya aikata kamar yadda uwarsa ta umarce shi yana yin haka ko sai saniyar ta fito ta biyo shi saniyar ta buɗe baki ta yi magana ta ce ka hau bayana sai yaron ya ce saurayin nan ya ce ai uwata ba ta ce in hauki ba sai ta ce da shi ai ko da ka kuskura ka hau bayana da ba za ka sami iko a kaina ba har abada da ba ka da ikon ka sarrafa ni sai saurayin nan ya kama saniyan nan ya tafi wajen uwarsa sai ta ce da shi je kai ta kasuwa ka sai da ita da dinari uku amma fa kai shawara da ni sai ya tafi kasuwa sai mala'ika zo masa a suran mutum ya ce nawa za ka sai bikamta bi uha nawa za ka sai da saniyan nan ya ce dinari uku amma fa zan yi shawara da uwata sai mala'ikan ya ce sai da ita dinari shida ni so nake in biya ka yanzu kawai in kama saniya ta in tafiya ta ba sai ka tsaya shawara da wani ba sai sauran ya ce a'a ni ba zan yi haka ba sannan ya tafi wajen uwar ya ba ta labari da haka sai ta ce koma in ya ce ya siya shidan ka ce ka siyan masa in amma fa sai ka zo ka faɗa mu sai ya tafi sai mala'ika na ya sake zo masa mara ta biyu ya ce shi abin da yake so ya siyan masa dinari goma sha biyu amma fa ba sai ya shara da kowa ba saurayin nan ya ce shi ba za a yi haka ba ya koma wajen uwarsa ya ba ta labari sai ta ce da shi wannan da kake gani mala'ika ne min indillahi da yake zoma daga wajen Allah wannan yana nuna mana ashe mala'ika yakan sauka ga wanda ba annabi ba wanda ya ce mala'ika baya sauka sai ga annabi to ya kawo abin da ba a san shi a addini ba mala'ika yakan sauka ga wanda ba addini ba in masu dimuwa sun ce wannan hadisin ina yake a buhari ko musulun ko sauransu to ai ga hadisin musulun wanda ya ruwaito cewa wani bawan Allah ya fito za shi ya gaida dan uwansa a wani gari sai Allah ya aiko masa mala'ika a kofar a tsakiyar hanya ya tare shi ya ce bawan Allah ina za ka gari kaza me za ka yi za ni gaida dan uwana ne yan uwantaka ta fita mecece dan Allah ne muke yan uwantaka ce dan haka ne kawai za ka ba wata bukata ba eh dan haka ne kawai sai ce to Allah ne ya aiko ni in shaida ma cewa Allah ya yadda da aikin nan naka kaga wannan hadisi ne ingantacce gashi na a jami'u sahih na Imam Muslim yasa malaika ya sauka da albishir ga bawa ba sai ga annabi kawai ba mai cewa sai annabi kawai wata dimuwa ce ko son kawo wani abu daban a addini ko musun abin da yake an san shi a addini to ka tafi zuwa gare shi ka ce ina gaishe shi ka ce da shi ya dace mu sai da saniyan nan tamu yanzu koko mu jinkirta siyarwar sai saurayin nan ya tafi gare shi ya ba shi labari da haka sai mala'ikan ya ce da shi hakika banu isra'ila ya kutar lahum katilu za a kashe wani abin kashewa a cikinsu a bayanin wanda ya kisan zai tawakufi bisa wannan saniyar taku in Allah ya sa hakan ya afku to kakka yadda ka sai da ita baski haza ban sai da cikin fatar ta zinari sai dai a fede ta a cika fatar ta da zinari sannan ne kudinta sai yaron ya aikata abin da aka umarce shi da shi to fata huwa shabu sahiyu saurayi wanda yake mai ayyuka na kirki wala shakka annahu kana kazalika ba makawa ko ba ko kwanto cewa wannan saurayin aiko mai aikin kirkin ne fadabahu ha a sannan banu isra'ila suka yanka wannan saniya wa ma kadu ya fa'alu da kyar suka yi da kyar suka yanka tan ligala isamaniha dan tsadar kudinta kudin sun yi tsada wa fil hadis ya zo a hadisi lau zaba hu ayya bakaratin ya sun yanka duk wata saniya ma kana duk yanda take la'azzatun da ta wadatar da su walakin shaddadu ala anfusihim sai dai sun tsananta wa kawunan su ne fa shaddada Allahu alai su ma Allah ya tsananta musu shi yasa abba tsanantawa addini yanda yazo da sauƙaƙawa ai ruko da shi bisa sauƙin kada bawa ya ce shi sai yayi wani feleke ko abin da ya kama da haka a addini eh ba da haka addini ya zo ma da ala alaikum fid dini min haraja yasa ne yake asali ma daga asalan da yake an gina fikihu akai yana cikin asalai guda hudu ko guda biyar wanda yake an gina addini gaba ɗaya a kansu Allah ya ganar da mu Allah ya bayan
قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى ce wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai wannan shine farkon kissar da ta gabata faddara'atun fiha sai kuka yi husuma a game da wannan ran da kuka kashe ita iddara'atun dinnan asalinsa tadara'atun tadara'atun sai aka idgamantar a cikin dal din to shine kuma sai aka aro hamzatul wasali ya koma iddara'atun din nan awan sa tafa'altum tafa'altum ne kamar balid daraka ilmun fil ahira shi ma awan sa tafa'ala ne ya balid daraka ilmun ko istaqaltum ila lar shi ma tafa'altum ne da awan sa ta hasantum ko su ma a ciki wata dafa'atun kuka ijejeniya wannan yace wa'annan ne suka kashe wa'annan su ce wa'annan ne suka kashe wallahu muhrijum ma kuntum taktumuna Allah subhanahu wa ta'ala mai bayyana abin da kuke boyewa ne musiru mai bayyana abin da kuke boyewa ne min amri daga wannan ran da kuka kashe wa hadha atiraru wannan itirari ne wa huwa awwalul qissati shine farkon kissar amma sai aka bari sai a tsakiyar kissar aka kawo shi dan muhimmin abu shine a nuna taurin kan su banu isra'ila da irin yadda suke bayyana wautar su a fili wasu lokuta shine aka gabatar da tsakiyar kissar sai kuma a tsakiya ne aka kawo farkon kissar kissar rai dai abu ne wanda yake mai tsanani a dukkan addinai dukkan addinan Allah sun zo da cewa a kiyaye abu guda biyar duk addinai na Allah sun gama akan cewa ana bukatar lalle a kula da su a kiyaye su shine addini da farko addini sannan rai sannan hankali sannan kuma dangantaka sannan kuma dukiya tare da mutunci to duka addinai na Allah sun zo da cewa a kula da su a kiyaye su manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa koyaushe yana da dama yana da ragowar dama matukar bai kashe rai ba da gaskiya ba matukar bawa ya kashe rai ba da gaskiya ba to kamar ya ya kure damar da yake da ita ya kure duk wata dama da yake da ita kuma sai da Abdulaziz da Bak yake faɗa cewa duk rai da ka gani duk mutum da ka gani akwai mala'iku 366 da suke tare da shi wanda ana kashe shi da zalunci shi kenan mala'ikun nan sun shiga addu'a mummuna ga wanda ya kashe shi har zuwa ranar alkiyama addu'ar mala'iku ko ai ba makawa a ba amsawa ce Allah zai amsa ta Ah, kuma yake cewa duk wata rai akwai mala'iku bakwai tare da ita manyan mala'iku na Allah masu rubuta aiki shi yasa da zarar an kashe ta to wannan mala'ikun shi kenan sai su koma an ɗibar aikin da suke shine su ɗobo kyawawan aiki na wanda ya kisan su kai ga wanda aka kashe shi ko munanan ayyuka na wanda aka kashe din su ringa ɗebowa suna kawowa ga shi wanda ya kisan shi yasa a ƙarshe sai a wayi gari duk kyawawan ayyukansa shi wanda ya kisan kan ya rasa shi kuma wanda aka kashe duk munanan ayyukansa an gama ɗebewa an raba shi da su a ƙarshe haka za a waye a lamarin to bangiji mai bayyana abinda kuke boyewa ne wannan shine farkon kissa fa kullu naribuhu bi ba'riha فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون faƙulna sai muka ce in ribuhu ku doki alkatila wanda aka kashe din bi ba'riha da sashen wannan saniya da aka yanka faru riba bi lisaniha sai aka yanko harshen ta aka kwada masa aw ajaba aw ajli zanbiha ko kashin wutsiyarta fahayya sai ya dawo rayayye shi yasa ana so a nuna musu cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne bisa raya matattu a nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne bisa raya matattu shi yasa wannan da aka sa masa yanki daga wannan ta'ara'an dabba da aka yanka wannan saniya da aka yanka shi kenan sai ya rayu kuma ya magana wa kala ya ce katala ne fulano wane ne ya kashe ni wa fulano da shi da wane libnai ammihi ga 'ya'yan amminsa guda biyu daman ashe shi mai dukiya ne da yawa su 'yan amin nan nasa suna ganin su ne za su gaje shi suna sauraron ya mutu shi kuma ya ki mutuwa shine suka gaggauta kashe shi don su samu su yi gado fa hurrimal mirasa sai aka hana su gado wa kutila kuma aka kashe su mu ma kuma a shari'ar mu haka abin yake wanda ya kashe abin gadonsa da gangan to ba zai gaje shi ba ko daga dukiya da ya mutu ya bari ko daga diya ma in an ce a haƙura a karɓi diya in an ce ba za a kashe shi ba ba za a kisasi ba diya za a karɓa to ba zai gaje shi ba dai a wannan diya Ah, yana cikin abubuwa guda bakwai da suke hana gado wanda malamai suke faɗa su ishlaka rizqu adam al-istilal ash-shakr fi sabiq al-maut al-li'anu al-kufru ah, al-riqu az-zina al-qatalu shine na karshe kisa kala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kazalikal ihya'a yuhyillahul mauta Allah yana raya matattu yanda aka raya wannan mutum matacce wanda aka kashe dinnan yanda aka raya shi da sababin sanya yanki na saniyan nan a jikinsa to haka ma duk matacce Allah ke raya shi wa yurikumu ayatihi haka nan kuma wato idan bawa ya tsaya ya kashe zuciyarsa to shi ma sai zama ransa ya samu rayuwa ta hakika inda wani malami yake faɗa wa in shi muta hayau amitu nufusakum wala taqtulun nafsal lati harrama Allah in kuna ce in kuna son ku samu rayuwa to sai kun kashe zuciyarku ya zama zuciyarku ba za ta tasiri gare ku ba ba za ta sa ku ku yi ba ba za ta hana ku ku bari ba ku saurari sawar Allah in Allah ya sa ku ku yi ku yi in Allah ya hana ku ku hanu to sai zama kun samu rayuwa tun a nan duniya ku fara shiga rayuwa wadda take madawwamiya wayure kuma ayati haka Allah yake nuna muku ayoyinsu da la'ila kudrati dalilo dalilai akan ikonsa la'allakum taqiluna ko dai ku kwa fahimta ta tadabbaru na za ku tsaya ku lura fata'alamuna kusan cewa annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin ubangijin da yake da ikon raya numfashi daya qadirun ala ihya'i nufusin kasiratin me yoko ne bisa raya rawuka masu yawa fatuminuna in ya so ku yi imani daman manufa da nuna aya ta Allah shine dan bayi su imani shi yasa ake cewa kai can wanda ya ga aya ta Allah amma ya zama wannan ayar bata kara masa imani ba ko ya ji aya ta Allah ana karantawa amma wannan jin karatun ayar bai kara masa imani ba ya zama kenan yayi babba asara tunda manufa da duk ayoyi na Allah shine bayi su imani su komo gare shi subhanahu wataala summa kasat qulubukum ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة Mm.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار Mm.
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء Mm.
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون sun makasar ƙulubukun ubangiji ya ce bayan nuna muku ayan nan ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake raya matattu a maimakon ya zama kullum zance imani tun da kun ga aya bayan wannan ayan ma kun ga wasu ayoyin da yawa amma kuma sai gashi zukatanku sun dawo sun kekashi wannan nazala ayan nan ta sauka istib'a da kaswati qulubihim saboda nazala istib'a da kaswati qulubihim ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ganin nisan kekashewar zukatansu li zuhuril hawari ga bayyanar lamurra masu keta al'ada al'azimati masu girma manzilatar tarahi matsayin wato jinkiri a cewa an sai da aka sami jinkiri kamar sai da aka sami jinkiri ayyuhal yahudu ya ku yahudawa salubat ta yi tsaurin kai an kabulil haƙi daga karɓar gaskiya ya zama an faɗa muku gaskiya ba kwa karɓa wato wannan ya yi nuni a cikin cewa ita ayar ƙasar dinnan kalma ƙasar akwai isti'ara ta sirihiyya a cikinta an kamanta yadda ta zuciya ta su ba ta taushe ga zama kuma ya bushe ba danshin a jikinsa ya zama ba zai karɓa a kan kwasa shi ba min ba da zalika bayan wannan albaskuri abin nan da aka ambata min ihya ilkatili daga raya mataccen nan wa ma qabla hu da abin da ya gabace shi min al-ayati daga ayoyi ayoyin da aka ta faɗa wai zai sassa Musa da kawai ya faɗa na ribbi a sakal hajara wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra da sauransu dai duk wannan ayoyin banu isra'ila sun gani amma tare da haka zukatan nasu suka dawo suka kekashe ya zamo ba sa karɓar gaskiya fa haya kal hijarati zukatan naku sun koma kamar dutse filka kaswati a cikin kekashewa da rashin tausasa aw ashaddu qaswa ko kuma a ce zakatan naku ta fi tsananin karfi ko kekashewa minha daga dutsen ta fi dutsen wa inna min al-hijarati lama yatafajjalu minhu al-anhar a cikin duwar wasu akwai dutsen da za a ka korama na bubbugowa daga gare shi akan samu dutse ya zama ruwa na fitowa daga jikinsa amma ko zuciyar ko imani ko aiki na imani bai fitowa daga gare ta abin mamaki ta fi dutsen kenan tsananin kekashewa wai na min lama ya shakkaku fa ya kharuju min hulma a cikin duwatsu akan samu wanda ke kecewa fihi idgamu ta'ifil asli fi shine ya tashakkaku ne da asali sai aka idgamin tar a cikin shine ya koma ya shakkaku ya zama ruwa ya ringa fitowa daga gare shi wa inna min halama ya habidu min hashiyatillah a cikin duwatsu akwai wanda yake fadowa min uluwin ila asfala daga sama zuwa ƙasa saboda tsananin tsoron Allah wa qulubukum la tata'assaru alhali ko zukatan ku ba ta tasiri da jin ayoyin Allah wala talinu ba ta tausasa wala ta sha'u ba ta tsoro wannan gargadi ne ake gabano isra'ila amma ya ja aya ta jage zarta akan dukkan wani mummuni ma wanda zai zamo ana faɗa masa gaskiya ane masa bayani amma ya zamo zuciyarsa ko giga ba ta damu ba to shi ma wato alama cewa irin wannan tada ko irin wannan abu da aka jarrabu banu isra'ila da shi to shi ma ya ɗau irin nasa shi yasa wajibi ne bawa ya zamo duk sanda aka ambaci Allah yana bayyana tsoron Allah in an gargade shi ya zamo yana karɓar gargade alam ya ani lillazina amanu an ta sha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alhaqi ashe bai fusata ba ga wanda suke mummune ya zamo zukatarsa tana nuna kaskan da kai tana nuna tsoro in sun ji ambatan Allah sun ji kuma abin da ya sauka na daga ƙur'ani shi yasa ake cewa idan bawa yana son ya san imaninsa ya iya auna kansa ya gano wani ma'auni ya kai a imani ya gwada kansa yayin da ya ji ƙur'ani ko yayin da ya ji gargadi in ya zama in ya ji ƙur'ani ba damuwa yake ba da abin da ƙur'anin yake faɗa masa ba sauraron albishir ɗin ƙur'anin yake ba ba gargaduwa yake ba daga gargadin ƙur'anin to alama cewa zuciyar tasa ba imani ba imani imani a cikin ta shi ya jawo haka domin duk wanda yake mummuni ai ana ambatan Allah sai zama zuciyar ta sa ta motsa inna mal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna sai mummuni na hakika su ne wanda ana ambatan Allah sai zuciyarsu ta kama tsoro sai zuciyarsu ta kama makyarkata cewa to wani matsayi suke da shi a wajen Allah sun san hakikanin su matsayin da suke da su da shi wajen Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala wa mallahu bi gafilin amma ta'malu Allah subhanahu wa ta'ala ba mai kyale abinda kuke aikatawa bane ayyukan da kuke munana Allah yana sanar da su kuma zai muku sakayya akai dan an kyale ku kun ga kamar an baku a rayuwar duniya ba wai kun sha ba ana tara muku laifukan naku ne akwai ranar da yake za a hada ku za ku ga munanan sakamako gare ku shi yasa sai ku dawo ma kuna burin ina ma a ce rayuwar duniya ba ta yi muku daɗi haka ba ina ma a ce an saukan muku da wata azaba da sashen zunuban ku in ya so ya zama yanzu kun samu ragi ko kaka wa inna ma yu'akhirukum Allah ne muku jinkiri ne li wakati ku ga lokacin da aka kaddara tafiyar ku ko da aka lokacin da aka kaddara saukar azaba gare ku wa fi qira'atin bittataniyati a wata qira'ar wato ya amaluna wa fi hilkifatu anil khidabi ya zamo kenan an ce amma ya amaluna bisa kira amma ya amaluna akwai iltifati daga gaiba izam daga hidaba zuwa gaiba afata da ma'una أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo yana zantar da mummunai yana zantar da musulmi cewa ko musulmi ai ku ce za ku sa ran cewa yahudawa su ba da gaskiya da ku ba yahude ya riga ya kai inda ya kai a wajen taurin kai shi yasa ba za ta ya ba da gaskiya ba da irin yadda za a ringa jera masa ayoyi ko za a ringa gargadinsa ko za a nuna masa gaskiya wannan ba zai sa ya ba da gaskiya ba ayyuhal mu'min ya ku mu'mine kada ku ce za ku sa rai an yi minu su yahudawa su ba da gaskiya lakum gare ku bari ma koyaushe sai dai kokarin su bar da ku shi yasa ashe wajibi ne ku shiga taitayin ku daga gare su tunda koyaushe nufin su ku bata wadda kasirun min ahlil kitabi la yurdunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga kaf- daga ahlul kitabi yahudu da nasara ba su da buri illa a ce sun mai da ku kafirai bayan kuna mummune ku dawo ku koma kafirai hasadan min inda an fusa dan tsananin hasadar da suke muku wakar kana fariqun minhum alhali ana samun jama'u daga cikin su ahbaruhum sune malaman su wanda yake ya kamata a ce su suka fi kowa sauraron gargadi da karbarsa tunda su Allah ya hore musu ilimi amma kuma sai ya zamo yasma'una kalaman lahi shi ahbaru jam'i ne na hibru ko habaru akan ce hibru akan ce habru kuma amma an ce habru to shi eh, wato jam'insa sai ya zamo huburu amma an ce hibru to shine jam'in nasa yake a habaru suna jin zancen Allah subhanahu wata'ala a taura su mai harifuna amma kuma su dawo su juya shi yugayyirunahu su sauya shi daga abin da ake nufi da shi min ba da magano bayan ko sun gane me ake nufi da shi da gangan suke sauya magana ta Allah don cimma wata manufa ta su kaskantacciyar manufa ka kawo satin nabi kamar sofin annabi sallallahu alaihi wasallam min kauni akana al-ainaini ja da shari daga zama wasa mai kwalli a idanunsa gashinsa ba ya nono ne ba ba kuma karangiya can ba fa gayyaruhu ila azraqal ainaini sai suka musanya zuwa cewa mai jan idanu ne saboda shari wai mai yalolan gashi wa ayatin rajmi ko ayat da ta zo cewa musa ne in ya zina a jefe shi gayya ruha ilal jilli suka yahudawa suka sauya ta zuwa cewa ai masa bulala wa gairi zalika da wani wannan wannan aya ita ma ko da yake tana magana akan yahudawa amma ta jage zata akan malamai na al'umma muhammadiyya wanda yake Allah ya hore musu ilimi amma a maimakon su bayyana ilimin yadda Allah ya hore musu ya zamo suna ƙoƙarin bayyana wata manufa ko dai tasu ko ta wani ba abin da ilimin ya dora su a kai ba to sai ya zamo kenan su ma sun shiga cikin wannan Allah ya hore musu sun san zancen Allah amma kuma tare da haka sun fahimta su zawo suna juya shi suna juya shi ga wata manufa mummuna to su ma sun shiga cikin wannan gargadi ko sun shiga cikin wannan narko wahum ya'lamun alhali sun san annahum muftaruna cewa su abin da suke faɗa kirkirar ƙarya suke suke danganawa ga Allah ba haka Allah ya faɗa ba ba haka Allah yake nufi da maganar tasa ba wal hamzatu lil inkari hamzan nan ta istifhami ne inkari afa tadma'una kamar an ce la tadma'u kakku ce za ku yi sa rai falahum sabiqatun fil kubri daman su yahudawa mutane mutane ne da sun daɗe da gadar kafirci sun daɗe bisa kafirci da gadan kafirci magabatansu ma haka suka yi Ah, tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sun kafirce da annabawa da yawa da Allah ya aiko gare su sun kashe wasu ma a cikin su wai zalakul ladzina amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون wai zalakul ladzina amanu idan su munafikan yahudawa suka gamu da mummunai ba yahuda ya fi kowa a munafinci Ah, ya fi kowa a munafinci shi yasa sai a samu muna- ah, ba yahude da baki ɗari wajen wannan ya ce ga manufarsa wajen wannan ga manufarsa wajen wannan ga manufarsa Ah, haka yake bayyanawa alhali manufarsa ta hakika guda ɗaya ce shi dai yahudancin nan yana nan a kansa idan sun gamu da wanda suke mummunai kalu amanna kaga abin da ya faru a 'yan shekaru kaɗan da suka wuce duk suna nuna irin wannan su ne masu zuwa nan su ziga su ziga nan su haɗa gaba amma su kansu a haɗe yake Eh, ga su- a nan suna tare da wa'annan a nan suna tare da wa'annan wanda ya fito da tsarin kwaminsanci wanda wasu kasashen suka bi ba yahude ne wanda suka fito da tsarin jari hujja a yamma yahudawan ne dai suka hada rigima tsakanin wa'annan da wa'annan amma su manufarsu ɗaya don duk a ƙarshe da ya zamo su ne suka mallake duniya kamar yadda yanzu ake gani cewa ya- ta duniya gaba ɗaya ta koma sai yadda yahudawa suke so haka za a yi in ba yadda su suke so bane to ba ba wanda ya isa saboda ko ina sun shiga saboda wannan munafincin nasu ko ina sun san su je su bayyana wa- wata fuskar daban a nan sun je fuskar da za su bayyana daban nan sun je fuskar da za su bayyana daban kalu sai su ringa cewa da mummunan nan amanna wai hakika sun ba da gaskiya an sun gamu da mummune sai su ce su kan sun ba da gaskiya bi annabi muhammadan nabi wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa huwa al-mubashsharu bihi fi kitabina shine ma wanda littattafan su suka zo da albishir da shi wai za hala ba'ruhum ila barin amma da sasha da zaharar waɗansu a cikinsu sun koma ga junansu idan sun koma ga 'yan uwansu ƙalo manyansu sai su ringa cewa da su ai ru'a sahumul lazina lam yunafiqu manyansu wanda su ba su yi munafincin ba sai su ce liman nafaka ga wanda ya yi munafincin a cikinsu yanzu daidai ne ku ringa faɗa wa mummunai abinda Allah ya sanar da ku a cikin attaura ai an rafa kuma abinda Allah ya sanar da ku shi fi taura ce attaura min nati Muhammadin daga sufar annabi sallallahu alaihi wasallama liyu hajjokum bihi dan su rinjaye ku da shi su zo suna kafa muku hujja da shi liyu khasimukum su ringa husuma da shi su ringa yi muku husuma da shi wallahi lissayrurati wannan lamun na sayrura ne inda rabbikum a wajen ubangijin ku fil akhirati a lahira dan su ba da shaida akan ku a lahira cewa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne amma kuka ki ba da gaskiya da shi wa yuqimu alaikum alhujjata sai da hujja akan ku fi tarki tibai a cikin barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma a ilmikum bi suke tare ko da cewa kun san cewa akan gaskiya yake afala taqilun yanzu ba kwa gane annahum yuhajjunakum cewa su za su kafa hujja akan ku ba idza haddastumuhum idan kun faɗa musu cewa annabi shine wanda at-taura ta zo da cewa shine annabi na ƙarshe fantantahu ai ya kamata ku gane ku daina قال تعالى وبنجي تبارك وتعالى يتي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ashe su yahudawa ba su san cewa Allah yana sane da baki ɗayan abin da suka koye ba ko abin da suka bayyana yanzu sanin haka ya faku daga gare su ai duk wani asiri da za su ringa tsakanin su Allah yana sane da shi al-istifham li taqariri wal wawu dahilu ala halil adafi istifhamin na taqariri ne wanda yake ya kunshi tawbihi wawun kuma da alhamza ta shigan masa shi kuma na adafi ne eh, na adafi ne eh, wato wa- wa- wato kamar a ya lumu nahum wala ya alamuna annallaha ya alamu a ya lumu nahum wala ya alamuna shi yasa la alamuna din adabta bisa ya lumu nahum eh, wanda yake shi an shafe shi an shafe ma'adufi kenan bisa da fadin ibn malik alfiya wa mamin al-ma'adufi wal arfi wato akan shafe abinda ita wau ta adabta akan shafe da abinda wato aka yi adafi da wau a kansa kama anan din an shafe shi irin wannan ne malamai suke kira dilala ta irmari annan laha cewa Allah yana sane da abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa fayar abu an zalika in ya so su tsawatu daga irin wannan aiki da suke ai ya kamata su gane Allah ya san duk abin da suke bayyanawa da abin da suke boyewa su daina irin wannan munafincin da suke don sun yi wa mutane munafinci ai ba za su yi wa Allah ba don sun ɓoye wa mutane ainihin abin da su suka ƙudurce a zukatansu sun bayyana wa mutane wani abu daban wanda su kansu ba su yarda da shi ba to sun yaudari jama'a to ai ba za su yaudari Allah ba ya safo na minan nasi wa la safo na minan lahi wa huwa ma'ahum wa minhum ummiyuna
هم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني Mm.
وإن هم إلا يظنون to minhum ummiyuna a cikin su yahudawa akwai waɗanda suke ammawa ne ba su san karatu ba ba su san rubutu ba jahilai ne gaba ɗaya la alamuna alkitaba ba su san kome ba a cikin daga cikin abin da ke cikin attaura illa amaniya abinda dai suka sani su ringa karyace-karyace cewa ai attaura ga abin da take nufi kamar yadda yanzu ma a musulmi ake samun haka sai ka ga wanda yake bai san me qur'ani yake nufi ba amma ya ringa faɗa cewa ai ga abin da qur'ani yace shi qur'ani zai bi shi kaza zai bi ko kuma haka kawai wanda yake jahili ya ce shi magana kaza a nuna masa ita a qur'ani to eh, yana jahilin zai gano ai kaga yana jahili to ko an- yaushe zai gano ai magana ce ta malami Eh, abu da yawa sai ya zama an- an kawo shi a qur'anin amma wanda yake jahili zai gani yanzu misali kamar cewa karancin mudda ciki wata shida karancin zaman da ɗa yake a cikin uwarsa wata shida akwai shi a fili a ƙur'ani amma kaga akwai shi a ƙur'ani sabon manzala sallallahu alaihi wasallama da suka fidda wannan hukuncin daga ƙur'anin suka fidda shi cewa ga aya ta ce ah, wal walidatu yurina auladuhu auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rara ga wata ayar kuma ta ce wa hau- ah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara Ah, iyaye sa shayar da 'ya'yan da suka haifa har zuwa shekara biyu in suna so su cika shayarwa a wani wajen kuma aka ce sa- daga samun ciki da ɗa zuwa a yaye shi wat- wata talatin to a cikin wata talatin an ɗebe shekara biyu shekara biyu wata ashirin da hudu kenan saura wata nawa wata shida kaga daga ƙur'ani ne amma kuma ai ba fitowa fili aka yi a cikin ƙur'anin aka ce ƙarancin mudda ciki wata shida ba a'a abu ne sai an bi ta hanyar ilimi za a iya ganowa yanzu akwai hukunce hukunce da yawa da yake duk a ƙur'ani suka zo amma ba wai fitowa aka yi fili aka bayyana ba tunan an fito fili an bayyana to me amfanin ilimi sai zama ilimin ya koma ba- ba- me me amfaninsa me darajar wanda ya tsaya ga iyinsa amma idan ya zamo an bari sai waɗanda suke malamai ne za su gano kaga an bar darajar ilimin kenan dama ana faɗa la'alima hullazi ne ya tambiɗu na hu minhum sai wanda yake sun kai matsayin istinbadi su ne za su iya ganewa wanda yake jahili ya ce wai sai a nuna masa abin kuru-kuru ya gani kaga wannan ai taurin kai ne a wajen jahilci taurin kai ne a wajen jahilci to asali masu irin wannan kamar wani gado ne daga yahudawa yahudawa ne suka fara bayyana irin haka ba san komai ba a taurar da allah ya sauka gare su sai ko karyace-karyace talakawa hamin ru'asa'in da suka karba daga manyan su fa ta maduha suka dogara akan wa'annan karyace-karyacen wa inhum su kan ba su zamo ba jidadin nubuwatin nabi da suke musun annata annabi sallallahu alaihi wasallam gairihi da shi da waninsa da wani wannan kuma mimma ya ta hu daga abin da suke kirkira illa zunnu sai ko zato suke suna faɗan magana ce wadda yake an gina ta bisa zato ba akan ilimi ba shi ko abin da ake nema daga bawa ya gina magana akan ilimi ba wai akan zato ba Ah, ba ko ina ne zato ke amfani ba akwai inda zato ke wadatarwa amma gurare da yawa inda ake neman sani na yanke to wannan dole sai an samu hujja wadda take a fili farilin lazina فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون kawailu tsananin azaba ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannunsu ay muhtalaqan min indihim littafin da yake kirkirarsa suka yi su daga wajensu su suka shirya suka faɗa sun mai ƙuluna sannan su dawo suna cewa da bayan Allah haza min indillahi wannan daga wajen